بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تذكروا قول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقال جل ذكره المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض عباد الله اعلموا بأن الخلاف أمر طبيعي لا يمنع الأخوة والمحبة في الله عز وجل الخلاف بين الناس أمر طبيعي لا خلاف أخلاقهم لاختلاف أخلاقهم وتباين أفكارهم فيقع الخلاف والنزاع بين العب والأولاد وبين المرء وزوجه وبين الأخ وإخوته وقد يقع بين الجيران وبين الشركاء في التجارة وبين الموظفين في العمل أيها المؤمنون الإسلام الإسلام يسعى إلى تضييق نطاق الخلاف ورفعه له إن أمكن فشرع الإصلاح بين الناس وحث عليه ورغب فيه فهو خير ما يتناجى فيه المتناجون قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قد أباها الشارع الكذب لإصلاح بين الناس وإزالة الوحشة قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وقال جل ذكره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها المسلمون فاتقوا الله وأصله ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الإصلاح بين الناس والتزام التقوى يلزمان رحمة الله تبارك وتعالى على العباد وتقوى الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وإذا حصل الرحمة حصل خيري الدنيا والآخرة وإذا حصل الرحمة حصل خيري الدنيا والآخرة إخوة الإيمان ومن فضائل الإصلاح بين الناس نجاة للمصلحين من الحلاك قال جل ذكره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أحبتي في الله فإن من فضائل الإصلاح بين الناس أنه من أفضل الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة صحيح وفي رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فيجب علينا إخوة الإيمان أن نسعى إلى الإصلاح بكل وسائل والأخوة الإيمانية توجب التآلف والتعاون والتواصل فيما بيننا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه يوم ما سجرما muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka ya kuma kusu imani ku ji tsoron Allah kada kowane ɗaya daga cikinmu ya yi mutu face sai na mai imani ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala tabbata akan imani ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda shi ne halice ku da rai guda shi ne annabi Adam a.s. sayan nan kuma Allah subhanahu wataala ya halarci sauran ibadu ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana ku yi magana mai kyau magana mai kyakkiya magana ingantacciya magana ta gaskiya ya ku masu imani ku san cewa babu wata magana ko wani zance wanda ya yi zama gaskiya kamar littafin Allah shine alkur'ani ko kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku masu imani ku tuna wada Allah subhanahu ta'ala wanda shine yake cewa mumunai ƴan uwan juna ne a wata ayar Allah subhanahu ta'ala yake cewa mumunai maza da mumunai mata shashan su masoya shashe ne bayan Allah kusan cewa sabani abu ne wanda yake faruwa yau da gobe abu ne na ɗabi'a abu ne na halitta wannan da wannan su saba su saba wajen ra'ayi su saba wajen tunani su saba hatta wajen halitta wannan dogo ne wannan gajere ne wannan hori ne wannan baki ne wannan sabani iri-iri kala-kala abu ne wanda yake na ɗabi'a bai hana mu so juna idan mun saba bai hana mu zamanto 'yan uwan juna idan mun saba Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halice mu ya aiko mana da manzonmu guda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'anin mu guda alqiblan mu guda Allah da muke bauta ma guda ne subhanahu wataala wahdahu la sharikala to duk sabani di yanda ya kasance to mu rika tuna irin waɗannan abubuwan da suka hada mu sabani bai nuna cewa mu ba ƴan uwan juna bane sabani bai kore soyayya da take tsakanin masu imani ‘yan wa masu girma kusancewa saɓani wani abu ne wanda zai iya afkuwa saboda tunaninmu daban ne da za ka haɗa mutum ɗari ka tambaye su wata shawara za a ga wanda suka zo ra'ayinsa zo guda bai wuce ɗaya ko biyu kowa nashi daban to saboda haka kenan saɓani ba wani abu ne sabo ko ba wani abu ne wanda zai sa wane ya ƙi wane ko kuma wane ya kasance baya magana da wane yanwa masu girma wani lokaci za ka iya samun saɓani hatta tsakanin uba da 'ya'yan shi ko mata da miji ko ɗan uwa da ɗan uwa ko makwabci da makwabci ko kuma wanda suka haɗa hannun jari don su kasuwanci ko wanda suke aiki wuri guda yanwa masu girma to shi ko addininmu na musulunci don kasancewar shi addini mai haɗi addinin da Allah subhanahu wa ta'ala yarda mana da shi sai yake bi yana liƙe duk wata ƙoha wanda za a samu ɓaraka duk ƙohar da za a samu a ce yau ga musulmai kanin sun rabu to musulunci yana bi yana tattoshe wannan hanyoyi musulunci she shar'anta cewa idan an samu saɓani to ba ƙyalewa ake ba a yi kallo a daga cikin masu imani a samu wanda za su je su ɗange wanda za su je su ɗimke wanda za su rihe wannan ƙofa ta wannan saɓani shi sa musulunci sai ya kwaɗaitar a riƙa yin sulhu musulunci ya ba da romo a riƙa yin sulhu musulunci ya sanya ma yana daga cikin ibada gama mutum guda biyu wanda suke saɓani suke ƙiyayya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabban shi rayuwarsu abubuwa da yawa sun tabbatar mana da wannan Allah subhanahu wataala yake cewa babu alheri daga cikin diyawa daga cikin ganawa da ake yi wani da wani suna zama wani da wani suna magana wani da wani suna tattaunawa to in dai ba tattaunawa bane na hada kan musulmi a zamanto ‘yan uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wannan tattaunawa ba alheri ba ce ko kuma batta da alheri kamar tattaunawa da za a zamna don a haɗa kan mutane don a so juna musan ‘yan uwantaka wadda take tsakaninmu ba kayan wasa ba ce musulunci ya halitta ƙarya don a haɗa tsakanin mutum guda biyu idan suna gaba wasu jama'a guda biyu gari da gari ko kabila da kabila ko unguwa da unguwa musulunci ya ce aje a yi ƙarya aje a yi magana masu daɗi aje a yi dubaru don a haɗa tsakaninsu girman ƙarya a cikin musulunci ƙarya girma gare ta allah subhanahu wa ta'ala ya lanci masu ƙarya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya lanci masu ƙarya wata rana ake tambayin manzan allah mumuni zai iya ƙarya manzan allah ya ce bai zai yiwu ba mumuni bai iya ƙarya to amma duk da haka musulunci sai halitta a wannan wuri don a yi sulhu don a daidaita don a gyara wanda duka yana karantar da yawa masu girma yan uwantaka da take tsakaninmu ba abun wasa bace haka kawai don wani ra'ayi na siyasa demokratiya haka kawai don wani ra'ayi na balo wanda ya so kulab wanda ya so kulab don wani ra'ayi na wani abu wanda bai taka kara karya ba kawai sai ga mutane guda biyu ana gaba ana maganganu marasa kyau an mance da imani an mance da addini an mance da karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wasu wani wani abu na shirme musamman ma abin da ya shayi balo da sauransu wani yana wata duniya bai ma taba sanin da kai ba ko kai wane ne akwai wanda ma in ya san kai kake son shi ma zai iya fasa balan amma wai kake bakin cikin dan uwanka dalilin shi kake zage dan uwanka dalilin shi za ku iya yin gaba za ku iya fasa magana wanda musulunci ya hana duk mutane guda biyu suka fasa magana kwana uku suna gaba to ba karɓar sallarsu amma saboda wani can ba a san ba ma wani abu ne ake bugawa da iska a ciki wanda bai da wata ma'ana ba ci gaban duniya ba ba ci gaban lahira ba ba wani abu na amfanin duniya ba ba wani abu na amfanin lahira ba amma wai zai sa a yi gaba to saboda haka yan masu girma yan uwantaka a musulunci ba abun wasa bane ayoyi a cikin alkur'ani sun wuce a iliga kullum Allah sai ce mummunai da mummunai yan uwan juna ne ku musulmai yan uwan juna ne ku rika gyarawa ku rika daidaitawa amma sai wani abu wanda bai takara wani abu dan karami sai mu bari ya zo ya lalata mana yan uwantaka Allah subhanahu wataala ya sa mu so juna yan uwa masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ƙarya bane ko kuma ba makaryaci bane mutumin da zai gyara tsakanin mutum biyu ya yi annamimanci ma na alheri ya je cewa ne wannan magana da ya gaya maka wallahi ya yi nadama ya ce ka yahe mishi alhali ko ba shi ya turo ka ba bai gaya maka ba kuma shi ma sai ka je wajen ɗayan ka ce wane ya ce ya yi nadama maganar da ya gaya maka bai ji ba daɗi don a haɗa kansu don a zama lahiya don yin wanta ka tabbata ya ce auya kula khairar manzallar sallallahu alaihi wasallama ya ce shi wannan mutumin da yake sulhu ya hudu magana mai kyau ko da ƙarya ce ya yi ta daidaitawa yana gyarawa don ya daidaita tsakaninsu shari'ar musulunci ta ba shi dama a wannan wurin saboda girman 'yan uwantaka ta musulunci allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tsayu ku kama hanya allah alƙur'ani da hadisin manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jami'an ku duka ya ce kuma wala tafarraku kada ku sake ku rarraba ‘yanwa musulmi ku ji tsoron Allah a sada zumunta a sada ‘yanwantaka da take tsakaninmu kuma mu ma Allah da manzon shi da'a in har da gaske ne mu masu imani ne mun ce musuluncinmu na gaskiya ne gyara tsakanin mutane da kuma lazumta tsoron Allah yana sanya ma mutane ko kuma al'umma ko gari akan rahama Allah ta sabka Allah subhanahu wataala sai sabko da rahamar shi ga duk mutanen da suke zuwa duk lokacin da aka samu wani sabani za su gyara su daidaita a zauna lahiya Allah subhanahu wataala zai sanya su cikin rahama rahama Allah kuma ita ce gidan aljanna Allah subhanahu wataala idan ya tabbatar da rahama ga al'umma to alherin duniya zai samu kuma alherin lahira shi ma zai samu yan uwa masu girma yan uwa masu imani musan cewa sulhu tsakanin mutane ko kuma ‘yan'uwatakan mutadawwama akwai fadala da girma da kuma daraja da Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin hallaka ga su masu gyarawa inda za a ce wata unguwa da unguwa ko wata gari da gari ko wasu jama'a ake rikici duk abubuwa sun lalace kuma kowa ya shiru ya koma gehi to idan azaba Allah ta zo sai ta shafi kowa da wanda suke cikin rikicin da wanda ba sa ciki to amma idan aka samu wasu jama'a wasu tawaga suke sulhu su je nan su zo nan to idan azaba ta zo sai ta shahi waɗancan ta shahi waɗannan su masu sulhu sai su zamana lahiya lau Allah zai ji kansu shine Allah subhanahu wataala yake cewa ubangijinka bai hallaka wani gari in dai mutanen suna neman sulhu to saboda kan masu girma yana daga cikin manya-manyan kurakurai mu zamna haka kawai kara zibe wannan ya gabas wannan ya yamma wannan ya arewa mun kasa zama zama wanda yake na imani mun kasa zama zama irin na musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu kuma irin shi ne da shi da sabon shi ɗan uwa masu girma mu san cewa kuma irin wannan tahiya ta cewa mai sulhu tsakanin mu akwai fadala ta Allah subhanahu wataala abin da ya shahi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ba ku labari da wani aiki wanda ya hi darajar azumi ya hi darajar sallah ya hi darajar sadaka sahabbai na manzo Allah suka ce ya maki Allah a bamu labari wani irin aiki ne wannan manzo Allah ya ce shine gyara tsakanin mutane ra'ayinmu ya zo guda mu zamana lahiya kuma ko da ra'ayinmu ya sha banban akwai abin da ya gama mu ɗan uwa ne mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amma kuma lalacewa tsakanin mutane shine mai yin aski sai manzo Allah ya ce ba ina nihin ba askin gashi a'a ina nihin duk wata ƴan uwantaka da duk wani zaman lahiya da duk wani jin jin nauyin juna da duk wani soyayya wannan abun rashin sulhu da rashin zaman lahiya yana aske waɗannan abubuwan sai zama to hayaniya ta watsu a cikin mutane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ɗan uwa masu girma ya zama dole a matsayin mu na masu imani mu riga kai kawo aiki ne na alheri duk lokacin da zaka ji labari wane da wane ba sa zaman lahiya wane da wane kaza ne to ya zama dole ka je kai sulhu wajibi ne haƙƙi ne na musulmi akan musulmi ya kasance uba ne da ya kasance mata ne da miji ya kasance makwabci ne da makwabci ya kasance wasu masu sana'a ne iri guda ko kuma wanda suka hada hannun jari sulhunsu shine alheri a musulunci da a ce sun rabu Allah subhanahu wataala ya hada kawunan ɗan uwan masu girma musulunci ko ko mu ce imaninmu da muke tare da shi shi yake wajabtan mana mana da cewa dole mu so juna in dai muka ce mu mumunai ne tunda Allah ya ce su mumunai ƴan uwan juna ne kene idan mun imani da wannan aya mun yi imani da hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yake cewa da mumuni da mumuni kamar gini ne shashi yake karho shashi sai ma hannun shi haka kenan ma'ana ƙarhi bisa ƙarhi to wanda shi ne uwantaka ta musulunci inda mun san cewa mu mummunai ne inda mun cewa mun yi imani da Allah da manzon shi musuluncin na gaske za mu yi to dole ne mu so juna duk wani abin da ya wuce maka duk wani abin da aka ɓata maka duk wani ɓacin rai da ya same ka ya zama dole ka yi haƙuri dalilin zaman lahiya ya danne shi dalilin uwantaka ta danne shi dalilin san Allah da manzon shi da kuma yin addini di ya danne wani bata ma da zai Allah subhanahu wataala samu daga cikin masu imani barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al ayati wa zikril hakim allahumma aminna fi awtanina waslah ulata umurina allahumma aminna fi awtanina waslah ulata umurina اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين muna roƙo ga Allah subhanahu wataala Allah ya bayama marasa lahiya daga cikin mu lahiya Allah subhanahu wataala ya kare ƙasar mu ya kashe ya kare iyakokin ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi Allah madaukakin sarki muna roƙon shi ya ba mu ruwa albarka mai albarka kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu damana wadda take mai albarka cimaka wadda take mai albarka Allah subhanahu wataala ya kare mana imani Allah ya sa mu so juna Allah subhanahu wataala ya ba mu haƙurin zama da juna Allah madaukakin sarki ya ba mu haƙuri wanda za mu jure dan mu zamna lahiya mu so juna mu kasance ƴan uwa na haƙiƙa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله